بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالا سيد عبد الماجد الغوري yana ci gaba da yi mana bayani akan nau'o'in littattafai na aljarh wa ta'dil na tarihin mazajen hadisi ya gama da al-qismul awwal wanda ya kira shi da suna kutubut thiqat a inda ya mana bayani akan littattafai daban-daban har guda tara bayan muqaddima da yayi akan su sai kuma yace al-qismus thani kashi na biyu na littattafan waɗanda ya sannafa su ƙarƙashin faɗinsa kutubud du'afa littafan da ke bayani akan maluma masu rauni malamai waɗanda suke da rauni masu riwaya waɗanda ba a karɓan hadisansu masu riwaya wanda suka samu tasgaro a wajen haddasu ko a wajen nagartarsu ko halayensu malaman hadisi sun ware musu littafai na musamman su ake nufi da kutubu du'afa ya lissafo a nan har guda goma sha uku daga ciki ya ce akwai abdu'afa'u al-kabir الضعفاء الكبير نمال محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليه سألنا أقولكما الضعفاء الصغير الذي شيء الإمام البخاري هل إلى يوم سألنا أقول الضعفاء نمال أبو إسحاق الجوزداني سيكما كتاب الضعفاء والمتروكين نا أبو زرعة للحافظ أبو زرعة الرازي لحافظ أبي زرعة الرازي sai kuma abu afa'u wal matrukin na malam abu abdurrahman annasa'i sai kuma littafin abu afa addu'afa'ul kabir ake ce mashi shi ma wannan na malam abu ja'far al-uqayy al-uqayy al-imam al-uqayy sai kuma kitabul madruhina min al-muhaddithina na al-imam abu hatim bin hibban al-busti wato littafin shi wanda yake dan uwan ko kuma abokin kishiyantar as-siqat yana da kitabu as-siqat yana kuma da kitabu du'afa wal majruhin dan shi dai ibnu hibban din rahmatullahi alayhi littafi na takwas da ya faɗa anan shine littafin al-kamilu fi du'afa'ir rijal al-kamilu fi du'afa'ir rijal li hafizi abdullahi bin adi al-jurjani al-kamilu na ibnu adi al-jurjani sai kuma addu'afa'u wal matrukin na al-imam Abu al-Hasan Ali bin Umar ad-Darqutni al-imam ad-Darqutni yana da littafi addu'afa'u wal matrukin sai kuma littafin al-madkhal ila as-sahihayn wannan duk da yake ba a kebance shi musamman don addu'afa ba bayan da Abu Abdullahi al-Hakim ya ya kudura aliya sai littafin al-Musaddarak shine ya mushi wani shimfiɗa shine al-madkhal ila sahihain ana buga shi a cikin mujalladai uku wani lokaci da ta hakikin malam rabi' bin hadi umair al-madkhali akwai ta hakiki kuma daban wanda ba wannan ba ana buga shi muna da shi a nan maktaban mu to sai yi mishi wannan al-madkhal kamar a ce shimfiɗa ne bayani akan tsarin tafan da kimarsu to a ciki ya ware wani bangare musamman ya maganganu akan malamai masu rauni wannan wurin yake ishara sai kuma kitabu bu'afa da abi nu'aym al-asbahani al-hafiz abu nu'aym rahmatullahi alayhi sai kuma littafin bu'afa wal matukina lil hafiz ibn al-jawzi malam abdurrahman ibn al-jawzi shi mana da ad-du'afa wal matukin sai kuma al-mughni fi ad-du'afa wal matukin na alhafiz shamsuddin al-zahabi tafan sun wuce sha uku a shigo sha tara ya ambata sai kuma diwan du'afa'i wal matruki diwan rijista kenan zaka ce ta malamai masu rauni da wanda aka yi watsi da su shi mali na zahabi sai kuma zai diwan du'afa'i wal matruki zahabi ya sake yi ma wannan du'afa matrukin din kuma ya mushi abin nan addendum ya mishi zai ya ƙara wani abu a kansa waɗanda da kamar sun kubuce mishi ko bai tattauna a kansu ba sai kuma mizanul i'tidal fi naqd ar-rijal littafin al-mizan shi ma na al-imamu al-hafiz az-zahabi ne rahmatullahi alayhi sai kuma lisanul mizan lisanul mizan lil hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani shine ke da lisanul mizan sai kuma al-kashf al-hasib amma rumiya bi wad' al-hadith na sibt ibn al-azm sai kuma al-majmu' في الضعفاء والمتروكين نا السيرة السيرة دولا نستفي قال يا عم بتشيس أنا نستفيني نا الضعفاء والمتروكين سيتشي كتب الضعفاء أول من صنف في الضعفاء wanda ya fara yin rubutu ya ware malamai masu rauni ya mutu littafi na tarihinsa na musamman shine Yahya ibn Sa'id al-Qattan al-Basri al-Imam Yahya ibn sa'id al-qattani wanda ya rasu shekara ta 198 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutumin da ya fara yin littafi na musamman na masu rauni kamar yadda az-zahab ya bada labari a cikin sirru alamin nubala haka kuma ibn hajar a cikin ashi zahabul kayamin haida a cikin a cikin mizanul da sai kuma wa yahya ibn ma'in bayan shi kuma sai al-imam yahya abu zakariya yahya ibn ma'in shi ma ya malam ya dan ma'iru ya rasu shekara ta 200 ne da 33 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka aka bada labari cewa shi ma yana daga cikin na farko farko waɗanda suka ware littafi na musamman dan magana akan malamai masu rauni wa Ali bin al-Madini sai kuma malam Ali dan Abdullahi dan Madini wanda ya rasu shekara ta 234 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai kuma malam Muhammad ibn Abdullahi al-Barqi az-Zuhri wanda ya rushe ka ta 249 wa Abu Hafs Amr bin bin Ali al-Fallas sai kuma Amr al-Fallas wanda Amr shi ma ya rushe ka ta 249 wa hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannafa fihi juz'an saghiran fima zakara ibn Khayr ya rubuta wannan littafi dan kankani game da Abu'afa kamar yadda Ibn Khayr ya bada labari a cikin littafin al'ilal da tobin wata dullun mukuta ɓafatu anhu ala annahu ya tanawalu rijalar hadithi fayirkuru ibaratin fi jarhi abubuwan da aka tsanta daga littafin amur bin ayyukan fallas suna nuni zuwa ga cewa yakan kawo mazaje ne na hadithi sannan sai ya tsaya yana magana a kansu yana faɗan kalmomin da aka faɗa game da su kasu aw bayani adalati ko ya ambaci kalmomin da aka faɗa game da nagartarsu ma bayani ma zukira fihim min da'af sannan ya bayyana abin da aka ambata game da su na rauni baya ga shi kuma malami na gaba wanda ya littafi dan bayani akan majruhai shine Muhammad bin Isma'il al-Bukhari al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah rahmatullahi alayhi malam Bukhari ya rushe ka ta 256 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fi kitabaihi malam bukhari ya tattauna akan du'afa'u al-tafan shi guda biyu ad-du'afa'u as-saghir al-kabir wa ad-du'afa'u as-saghir mutafai ne guda biyu shi as-saghir din dan juz'i ne kankani wancan kuma shine yake da yawa wa ibrahim ibn yaqub as-sa'di al-jawzani sai kuma malam ibrahim ibn yaqub as-sa'di al-jawzani wanda shi kuma Allah ya masa rasuwa ne shekara ta 259 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa Abu Zur'ata Ubaydillah ibn Abdul Karim ar-Razi shi kuma malam abin nan Abu Zur'ata ar-Razi Abdul Karim Ubaydillah ibn Abdul Karim wanda shi kuma ya rasu ne shekara ta 263 Allah ya mai rasuwa Allah ya gafarta mishi sai Abu Hatim Muhammad ibn Idris ar-Razi wanda Allah ya mishi rasuwa shekara ta 277 fi kitabihi du'afa littafin shi mai suna ad-du'afa wa abu ishaq ibrahim ibn ishaq al-harbi sai kuma abu ishaq al-harbi ne garibul hadith wanda mala abu ishaq shi kuma Allah ya mishi rasuwa ne shekara ta 285 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi du'afa shi ma ya littafi ya sami suna ad-du'afa wa abu usman sai kuma malam baban Usman Sa'id ibn Amr al-Barzai المتوفى سنة إثنى وتسئين ومئتين وأن يرس الشكاة الربيع تسئين دبيو وهجر من الله صلى الله عليه وسلم في كتابه التافن شمسنا الضعفاء والكذابون والمتروكون من أحل الحديث ما سروني دا مقريتا دا أبا بنواتي أتكم معلمان حديث وأحمد بن شعيب النسائي سمالا أبو عبد الرحمن النسائي wanda ya rasu shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi kitabihi malan nasa'i na da littafi ad-du'afa'u wal matruki wa abu muhammad abdullah ibn ali bin al-jarud sai kuma ibn al-jarud wanda shi kuma Allah mai rasuwa ne shekara ta 307 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ma ya littafi fi kitabihi ad-du'afa وابو يحيى زكريا بن يحيى الساجي الامام الساجي wanda shi ma ya rasu 300 ne da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tadullu tadullu muqta wafatu ala allati awradtuha awradat al masadir lahika anhu ala annahu yatanawalu rijal al hadith shi ma malam Yahya Saji da tafan da suka tsakuro bayanai daga nashi suna nuni zuwa ga shi ma yana magana akan malaman hadisi yakan faɗi wa kunahum ya faɗi alkunyasu wa nasabahum ya faɗi dangantakarsu wa makanatahum da matsayinsu a ilimi wa jarhahum da sukar da aka yi musu wa aqaidahum da aqidunsu wa namadija min marwiyati ba'd wani lokaci yakan ambaci wasu bangare wasu misalai wasu kwatance na hadisan wasu wa man amila minhum fil qada' yakan ambaci idan mutum yayi alƙalanci zai fada wa ahyanan yadhkuru wafayatihi wani lokaci yakan ambaci tarihin mutuwarsu ba koyaushe wa abu khuzaimata muhammad ibn idris wa muhammad ibn isaqo sai kuma abu khuzaima muhammad ibn ishaq al-mutawaffa sanata 11 wa 300 wanda ya shekara 310 daya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi du'afa littafin shi mai suna ad-du'afa wa Muhammad bin Ahmad ibn Hammad ad-Dulabi sai al-Imam ad-Dulabi wanda ya rasu shekara 320 wa Abu Ja'far Muhammad ibn Amr al-Uqayli sai kuma al-Uqayli mai littafin ad-du'afa al-Uqayli ya rasu shekara 322 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma Abu Nu'aym Abdul Malik بن عدي بن محمد بن عدي الجرجاني المتوفى سنة 23 بعد المئة الثالثة للهجرة مال أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي يا رسول شكرة هجرانا لتريق أكو دا أشرين دا أكو وأبو العربي محمد بن أحمد بن تميم الكيرواني المتوفى سنة 33 بعد المئة الثالثة للهجرة سيكون مالا أبو العربي واندير الشفاة قريب أكو لثلاثين دا أكو بين هجرة مزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو علي سعيد بن عثمان بن السكن سيكون مالا ابن السكن واند ابن السكن شيكما يارسني أهدار شكرة قريب أكو دا حمسين دا أكو بين هجرة مزان الله صلى الله عليه وسلم ومحمد ابن أحمد بن حبان البستي سكما ابن حبان في كتابه في كتابه معرفة المجروحين من المحدثين مالي ابن حبان يا رسولي أهدار شكرا دريوكو ده همسن ده خطو بأهد رمضان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو أحمد عبد الله بن آه بن عدي الجرجاني سكما ابن عدي من الكامل كنان ibn adiyin ya rasu shekara 365 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi al-kamil fi du'afa irja wa abul fath muhammad bin al-husayn al-azdi sai kuma abul fath al-azdi wanda Allah ya mashi rasuwa a shekara ta 374 bayan hijira sannafa fihim kitaban kabiran ila al-ghaya ala ma yadhkuru ibn hajar wannan malami ya rubuta littafi mai girma kwarai mai amfani kamar yadda ibn hajar ya ambata a cikin muqaddimat tahzib da lisan al-mizan haka kuma wa zahabi haka zahabi ma ya ƙara da faɗi wa qala zahabi zahabi ya ce jama'a fa'awa wannan malami ya tara karatu ne dimbin yawa wa kharaja khalqan bi nafsihi lam yasbiqu ahadun ila at-takallum fi wajrahu ya soki wasu mutane daga cikin malaman hadisi da yawa lam yasbiqu ahadun ila takallumi fi babu wanda ya riga shi magana kan na malaman wa huwa mutakallamu fi malamai suna da magana akan shi shi kan shi da daga ba a cika karban jarrahawa sa wa qala zabi yace innahu yusrifu fil jarh yana ta'annuci yana yin barna a wajen sukan malamai wa qala ibn hajar ibn hajar yake cewa innal azziya nafsuhu dha'ifa ai shi kanshi azzi yana da rauni fala yutamadu qawluhu fi tadhi'is istiqat da haka bai da zai a dogar da maganar shi wajen raunata amintattu tunda shi ma mai rauni ne malam yace fa wasaqa wa huwa la ya'tamidu idan farada bi tadhi'ifi wa huwa la yutamadu idan farada bi tadhi'ifi kaifa idza khalafa ghayruhu azzi ba a karɓar rautawa shi in ya faɗa shi kadai to ina kuma ga idan ya faɗa kuma ta saba wani amince kaga ta fi dacewa da ka a karɓa ke fa wasaqa man da'ifa ko man da'ufa ne sai dinga amincewa da waɗanda a asalin haƙiƙanin tantance magana masu rauni ya ta yin haka wa abu hafsin umar ibn ahmad ibn usman ibn shahin al-baghdadi sai kuma abu hafs ibn shahin wake abul hasan abu ahmad al-hakim al-kabir sai hakim al-kabir wanda shi kuma Allah ya mishi rasuwa ne shekara 378 ya da zafi al-du'afa sai abul hasan ali ibn umar ali ibn umar ad-darqutni sai al-imam ad-darqutni wanda darqutni shi kuma ya rasu ne shekara ta 385 littafin darqutni shine malai yace ad-du'afa wal matrukin wal dan karami din haka kaman yadda ka kaman bulugul maram sai kuma Abu Hafs Umar bin Ahmad ibn Uthman ibn Shahin sai Abu Hafs ibn Shahin al-Baghdadi wanda shekara guda suka rasu shi da Darqutni shi ma ya rasu shekara 385 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi Abu-Afa wa Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Hakim an-Naisaburi sai kuma al'imamu abu abdullahi hakim rahmatullahi alaihi wanda hakim shi kuma ya rasu ne a farkon ƙarni na biyar shekara ta ɗari hudu da biyar kwatankwacin shekara casa'in da ɗari da casa'in da biyar kiran ko ya ce zamina kitabahun zimma kitabihi al-madkhal ila sahihai ya yi magana akan masu rauni ne a cikin littafin can nashi na al-madkhal ila sahihai kamar yadda aka yi bayani a baya wa abu nu'aymin al-asbahani sai kuma malam abu nu'aymin al-asbahani hafizul adam kenan wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da talatin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kitabi bu'afa littafin abu nu'aymin mai hiliya kenan wanda aka sai da suna ad-du'afa والخطيب البغدادي سيكون مالا الخطيب البغدادي رحمة الله عليه من تاريخ بغداد وان ديرس أشكات تجيه لدى ستن أكبان هجرات من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتابه الضعفاء التافن شناء الضعفاء وقد فقدت معظم هذه الكتب ما في يوم تفنن سنبتشي بأسين إن دسك بسين شكت كير بدي إيه وابو الفضل ابن طاهر المقدسي ابو الفضل المقدسي كو مي لتافن الزيد على الكامل ويسمى ايضا تكمله الكامل يا رسول شي ابو الفضل الشكره 507 ainihin farkon kare na shida kenan wa huwa zailun ala kitab al-kamil ibn ali a ƙari ne a dandom ne akan al-kamil na ibn ali shine malai yace wa kan fukil hakika an yi asara an rasa mu'zamu hadhihi al-kutub mafiyar tafannan ba a san inda suke ba idwan sun shiga jujjuya dare da rana ta cincinin rayuwa da rigingimin zaman lafiya da yaki da juyin mulki da kaza da kaza an kwashe su an neme su a rasa juyi har ya sa ba su da suke ba wasu su da yiwu suna nan a maktabat waɗanda suke ba da muhimmanci da ajiye maktabat wasu da yiwu suna cikin adad na abin da ya riga ya shuke ba za a samu garin su wasu kuma da yiwu suna hannun turawa waɗanda su ma suna da wuraren tara maktabat inda suke ɗiba sai su danka mishi wallahu a'lam wa qad fuqirat mu'dhamu hadhihi kutub wa amma al-kutub allati wasalat ilayna minha amma waɗanda daga cikin tafan nan suka iso gare mu a cikin tafan nan wa nu'arifu kullu wahidin minha bima Za mu yi bayanin kowane ɗaya daga cikin su a bisa tseren yayyar da za a kawo da nan yanzu nan zai take ne akan bayanin tafan da aka buga aka gansu amma waɗanda ba a buga ba waɗanda ba a gansu ba waɗanda suka ɓace ko wanda ake neman su to ba zai bayani akan su ba haka daga wannan list ɗin da zai bayar zaka ga list ɗin zai ragu daga yawan littattafan ya koma bai da yawa sosai zai faɗi dukkanin shatarancin amma wannan ka'ima da ya kawo har guda talatin na wane yayi wane yayi ba zai yiwu ambace su gaba ɗaya ba saboda wasu sunan kawai aka ji labari shi malamin ko waninsa ko wani mai tarihi ya ambata cewa malam wane na da littafi mai suna kaza akan kaza to su ne ya kawo har guda talatin amma waɗanda zai tattauna a kansu waɗanda zai mana sharhi a kansu shine waɗancan guda goma sha taran waɗanda ya bayyana a farko wallahu a'lam bari mu da ta mu ko nasu mu tashi dan wurin da Allah saboda wasu uzuri insha Allah na musul fiqh in ban manta ba ibn jauzi yana mana magana akan shurutul mufti sharadan malami wanda zai zama mai cin gashin kansa har ya dinga bada fatwa zamu tashi inda yace qala ibn jauzi qala al ulama min al wajib ala al faqih al lazim lahu talab al wuquf ala haqa'iq al adillati wa awda'iha allati hiya mabani qawaid al shar ibn jauzi yake cewa wajibi ne in ji malamai wajibi ne akan duk wani malamin fiqh ya kokari ya binciki lafuzza waɗanda suka zama dole sun zama dole yana hulɗa da su ya san sirrin ma'anarsu da siffofinsu da kuma yadda ake amfani da su da kuma yadda idan an zo ba da fatawa ya kamata ya amfani da su kuma wasu lafuzan suna da bambanci a cikin maganganun mutane da maganganun masu fatawa wasu kuma suna da bambanci a cikin asalin abin da suke bayarwa zuwa gare shi a yare daga abin da suke bayuwa zuwa gare shi a shar'anci zaka sai ka san wannan bambance-bambancen ka iya tantancewa wa qawluhu fadin sa da yace wa far'an san da yace an yakuna alima bi fiqhi aslan kamilan ala shi ya gama mana shi sai ce wa far'an areshi kuma ya kamata ya zama an yi arifal masail fiqhiyya at-tabi'a li hadhihi al-qawaid wa ghayriha ya san matsalolin fiƙi wanda suke faɗawa kan waɗannan ƙa'idojin da ya sani a dunkule da su da wasu abubuwa daban wal muradu wa laysa al muradu hibbuha ba ya kace tsaya ya haddace wasu ake fahimci me suke cewa idan da aka magana akan giya da haramcinta ya iya fahimtar dangogin abinda za su iya ɗaukar hukuncin giya sakamakon suna da irin siffata ya zama zai iya fahimtar wani idan da ake maganar aure ya iya gane bambancin shi tsakanin shi da kulki tsakanin shi da fasku tsakanin shi da ila'i da makamancin su iya gane duk waɗannan ya zama ya san su a fil jumla ya san su fil tafsir malam ya gaba da cewa ala haqa'iqil adillati dan kana so ka san allazim lahul wuqufa ala haqa'iqil adilla wa awda'iha allati hiya mabani qawa'id shar da kuma yanayin ka'idojin shari'a waɗanda a bisa su ne ake gina ka'idojin addini kamar da aka shafa da duk mutumin da bai ɗauki fiƙi to ba zai iya mashara'a hidima a aikace ba wato hidima ta hanyar ba da fatawa da karantarwa da fahimta da hangen nesa zai iya zama dai garbage in garbage out a tattara mashi yara ya koya musu hadda ko ya zama yana da wani harka da yake yi na karantarwa amma in dai fatuwa ne idan dai yana buƙatan ya zama yana da irin wannan siffa shine sanin ka'idojin da a kansu ake gina shari'a kulliyatul khams qawaidul fiqhiyya ga da ire-irensu wa qawluhu fadin sare yace khilafan wa madhhaban idan ya san abinda ake yi a cikin mazhabinsa da kuma khilafan abinda ya saba wa mazhabinsa ai يعرف المسائل الفقهية التابعة لهذه القواعد وغيرها يسن waɗannan ka'idoji yasan kuma abubuwan da ka'idojin ke gudana karkashin su walaysa al-muradu hibbuha ba wai haddace ba oke na kuma bayani ko ai wa qawluhu khilafan wa madhhaban ay yushratu fil mufti ma'a ilmihi bil fiqh wa usulihi an yakuna mutli'an على خلاف العلماء من الصحابة والتابعين وبعضهم bayan kasancewar shi ya san waɗancan ƙa'idoji na usul fiqi da sauransu wajibi ne kuma ya zama yana da yana da cewa yana da ido akan zaƙulo da gano bayanai akan saɓani da ke tsakankanin sahabbai na fiqh da wanda ke tsakankanin tabi'ai da na bayan su akan matsalolin da wataƙila a yanzu take kamar musallamun ne matsaloli amma an ka bincika sai ka tara akwai sabani da yawa da sabai su to na farko dole ka san littattafan da a cikin su ake samun waɗannan asar su ne irin muwatta da Imam Malik tafin musannaf na Ibn Abi Shayba musannaf na Abdul Razzaq sunan al-Kubra ta Baihaqi littafin at-tamhid ma fi al-muwatta min al-ma'ani wal asari littafin irin su majmu' sharh muhazzab irin su muhalla ta Ibn Hazm irin fathul bari da ire-irensu akwai masailu da dama sai ka tara ai akwai sabani a cikin su to daga cikin abin da zaka amfana da shi shine na farko kuka zama kana da gauni wajen bada fatawa idan ka bada fatawa ka dauka ita kenan dare ko rana safa da ba ta sanar a'a sai akwai wani sahabi ko wani babban malamin cikin tabi'a da ke da fatawa sabani to ko da baka gamsu da fatawar waɗancan na farkon ba idan akwai matsala da suke da sabani akai ba a daukanta da zafi mu kiyaye wannan ba ka ɗaukar ra'ayi da ka ɗauka da zafi saboda sai mu lura ya aka yi har sahabbai da tabi'ai suke sabani a kansu idan ka koma wasu na yafi na bishe ba za ka sha mamakin abubuwan da ake da sabani a kansu wanda sahabbai sun yi sabani a kansu to inda kawai wata kila za a iya zafi shine idan abun ya juye ya zama an fahimci cewa wata makarƙashiya ce wani ke so amfani ya yi ma addini ta hanyar ɗaukan wata fatawa mai rauni alal misali kamar matsala game da auren mutu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi ya haramta auren mutuwa bayan da ya taba halastawa ya haramta ya taba halastawa ya sake haramtawa ko ya mutu bashi a kan amma wasu sahabbai labarin da bai ga musu daga suka ci gaba da yi duk asarar sana a cikin wannan tafin da muke ambata musamman musamman musallaf na ibn abi shiba har wani sahabi yayi auren mutuwa da wata mata har ya mutu Umar ya ganta da ciki ya tabbata da aure aure wannan da aka samu ya aka yi ce ai wani ne muke mutuwa da shi shi ne umar ya hau bari ya sanar da dokar cewa to auren mutuwa ya haramta har yake cewa da a ce na faɗi dokan nan kafin yau da sai na muku haɗi to abu na farko da za ka lura shi ne da umar ya bada wannan sanarwar babu wanda ya mai inkari sahabbai kuma suna raye titir tuli da yawa waɗanda suka saba mashi inkari waɗanda ba su gaza shi a ilimi ba irin su ali irin su ibn mas'ud irin su aisha da sauransu kuma mun sha jin labarin Umar ya yi fatawa wani ya ce ba haka ba haka bane wannan sun faru da yawa inda bai da mustanadi daga shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ra'ayinsa ne sai a musa mishi kuma magana akan sadaki ne kuma magana akan hana hana kome idan an yi saki uku a kalma daya duk wanda safe sun mishi musu kaman kwace sadaki wanda sai aure a cikin idda yana cikin karatu to abu na farko ne kamata ka kula shi ne sahabbai ba wanda ya mushi musu wanda hakan na nuni akan sun yarda da fata wanda ya bayar cewa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yayi wannan ibnu ibnu abbas shi bai da wannan fatawa amma yanzu ta gwamnati ce yayya sai kuma gefe ya daina ya shiru sai da zamanin umar ya shuɗe gaba ɗaya aka zo zamanin ma fitintunin su aliyu aliyu ma ya ya shuɗe zamanin ibnu zubair da su banu umayya sannan ne ibn mas'ud ibn abbas ne shi gaba da fadan fatawar shi cewa shi bayan yana ganin halaccin auren mutu'a amma ga wanda ya shiga cikin anat kamar matafi kamar wanda yake dayi kamar wanda ya rasa kudin aure kamar misali yanzu a zamanin shi inda za a yi fatawar ka zo karatu irin ke biyu nan kana ganin yan mata suna yawan farɗa farɗa kara ce da za ka yi daga iskan ne sai ka auren mutu'a in ji ibn abbas ko mun gani to ita kanta wannan fatawa sai da Aliyu ya mishi nakala akai hadisi yana na a cikin muslim da muwaɗa cewa da kada yake ce mishi innaka mur'un ta'ibun ibn abbas ba ka cewa lalle kai mutum ne tababe kana ba da wannan fatawa ibn zubair yace wallahi ya ne hadisi yace ga mutane ne waɗanda Allah ya makanta da irin su kuma ya makanta musu zuciya domin ibn abbas ya makanta da su ce baban za Allah ya makanta da kai ba ko mun gani sannan a al-imamu al-imamu mai mustafar ina al-muslim abu awana ya rubuta riwaya ingantacciya cewa ibnu abbasin ya yi nadama wannan fatawa ƙarshen rayuwar shi kuma yi nadama ya janye ta almuhim shi ne kaga duk wannan yanzu in ka zo faɗan magana a kan auren mutu'a in za ka yi karatu kuma ta duka faɗi wannan in dai ka sani amma dai an take akan haramun to idan wani ya ce bai yarda haramun ba ne yanzu za a yi mishi nakalu ne kawai saboda yanzu shi a yake so ya kawo mutane iskanci yake so ya kawo cikin musulmai so yake yaɗa syphilis da aids da waye da waye ko mun gani iskanci yake so idan yana son gaskiya ne a fara yi da baban shi ko ko kanwa shi tukun ko mun gani to shine kawai zaka dauki zafi akai idan zama haka amma misali yanzu mu dauka ga mas'ala wanda kusan kowa bai da sabani akan akan ta in an fade ta shin mace tana bada aure mace tana yin walici ga mace uwata kowa zai ce ba ta yi ba haka bane amma Aisha ta taba mace waliji da auren da ita kuma yana cikin yana cikin abin littafin Malam Sa'id ibn Mansur sunan Sa'id ibn Mansur da Musannad na Ibn Abi Shayba kuma wace ce yarinya wata yarinya mai suna Quraiba bintu Abdurrahman bin Abi Bakr wato Aisha yar ubanta uban baya nan kawai Aisha ta bada auren ta aura ma Munzir ibn Zubair ibn al-Awwam da baban ya dawo fadan da yi shine ya za ya aurar da ƴar shi ba izinin shi ba wai akan auren da yi ba sai ce to yanzu wani ne baka yadda a bashi aure mun baka yadda shikenan ka warware sai ce kuma ya hakura to sai wasu suka bada fatawa akan ashe mace malama wanda sa abin da ya daura aure a lokacin ba idan ita ce idan ita ce waliyar matar kamar a irin haka yace kanwa uba ko wa uba kaga ita ma a matsayin uba take da ba dan mace bace ko suka ansho da suka bada fatawa amma ga wannan fatawa ce sharra sharra ce babu shakka akan haka to amma karka ce zaka ce wanda ya faɗi fatawa kazali kafiri ne ko ko fasiki so da yana da wani mustanidi shine abin da yake faɗa idan ka zo bada fatawa ya zama ka san ire-iren waɗannan sabanonin ko mun gani na ɗauka misali kamar hakika da ake yi ma ragon suna da ake mayar ina hukuncin yaran da aka haifa kafin ranar bakwai sai mutu za a mushi hakika ko ba za a mushi ba za a yi muku wannan fasawa yanzu abu ne mai sauki is an everyday fatwa ko ba haka bane ana ganin kamar malamin islamiyya wani aran ma ya yi aure wata ɗaliba ya tafi da ita an je garin ts wani kwaka doctor ya kashe yaran da wace asara ne ya biya dubu hamsin kuma yanzu a ce ta kwana uku mai ya mutu sai ya kara asarar dubu arba'in ta ragu ce ba zai hakika ba ce kuma ta yi turgugun malamin ta algatu mana damar tun da hakika ai bayaran ne zai ce ba ko to ya kenan ne fatawa to akwai saɓani shi ma wannan yanzu akwai wanda suke ganin tun da malikiya ba suna daga cikin suke ganin tun da an ce to aqu anhu yawma sabihi ta suka ce in bai kira nan bakwai ba su bai cancanta ba bai cancanta mai hakika ba su ya kira nan bakwai za ka in ya mutu kafin bakwai ba ba da ba malikiya ke kamar yadda ina albar ya fata a cikin abin nan a tafi wasu kuma shafiya suka ce a ai an ce murtahanun bi aqiqati kullu mauludin an haife shi ko ba haife shi ba haife shi ya shiga cikin wannan kullu kuciya kawai murtaru ya kake kake ce dan haka ai ana iya yi koda bakwai da ta musu bakwai da aka fara ana nufin ran da shari'a ta so a yi kenan ana iya yi bayan bakwai ana iya yi koda ya mutu kafin bakwai to in ka kaga irin wannan yanzu kai kuma zaka duba fatuwa me ya dace me maslaha idan ya zama na in ba a yanka ragon nan ba auren da ya mutuwa ko to gara yanka ragon in da hali ko da dan ya wuce eh suka ba su da kake babu ne ana yayin kawo ai za ka kai mai fatawa dole ka zo kana da kallon masalih amma mutuwa aure matsala ce matsalan ta yafi matsalan asaran kuɗin rawa ko da mai ɗauka asara ne ko to sai ka ce to sai ka bada fatawa kaga in kuma ka kalli wani abu daban kuma kana iya bada fatawa akan a musulmi talauci ya kuntata wa mijin da sauransu yone zai ci da shi tana jinya ma yanzu ce a ba sai an yanka ba ya wuce ai ana iya bari ma ko da yaron yana raye sai ran da aka samu almuhim shine mai fatwa ya zama yana da leke-leke akan rigingimun sabani akan masail far'iyya da suke hauhawa su hauhawa su hauhawa kuma da wannan masail din suna hauhawa ne yau da gobe abubuwan da da babu su yanzu suka faru sai sai sai su yawa yanzu wani tambaya da aka murar nan wanda ni ma dai kawai dabara ne na amsa a gidan rediyo kuma taɓa karanta ta ba na yi ma 'yan alheri a tera na musu abin nan nan wani ɗan surutu haka da suka kama na musu sai au neman tambaya wai masallatan juma'a ɗin ne mutum ya yi sallah a masallaci a ya je kaga shi yanzu ya gama sallar shi da yana da yancin faida kuda ta salatu fantashiru fil ard to ina hukuncin yaje kuma ya gudar saka so shi bayan kuma ga wani masallaci B C D duka ba su sallah ba ni yadda na fahimci abu shine abin da yafi dacewa a hakura da shi an gama sallolin kada mutum kawai ce da zaran ya gama sallar shi kawai bari kuma ya gudar fashi ta kasuwa dan za a samu fauda a cikin musulmai da yawa domin an ka kallin maslahar so ake kowa ya ji wa'azin nan da ake kowa ya ji wa'azi to wa'azin kuma da ake na hudu ba da taron musulmai da ake koda ba za ka yi sallah ba in ka ji wa'azin ne maka amfani idan ko ya zama ana sallar juma'a misali yanzu akwai masallacin da ke kusa da kasuwa ne ma wani kusa da kasuwa kamar yanzu ana sudin wada ga masallaci ne kusa da kasuwa kuma masallacin masu yin sallah a wajen an san su wasu kuma ba sa yin sallah a wajen za su je su yi a waje ko kuma suna jira sai an kira nasu sai su gaba da kasuwanci a wannan kasuwa bayan ga wasu na sallah bai dace ba sai zama fauda tsakanin musulmai bayan lokaci ya sai na ce to ni ina ganin gaskiya ni da ba taɓa karanta a wani ba to a yi haƙuri sai an gama duka sallolin to me ya kawo nake muku buga misali da wannan shine abin da ya faru na yawaitan masallatan sun yi yawa yawan ma har ya wuce misali ba tare da kuma justification ba yanzu anan tsakankanin gaskiya da tukur-tukur da dan magaji sai ka kai gamsa sun juma nan da maguma ya kusa guda bakwai kuma duk nan ba ta wuce abuwa ɗaya ba duk inda aka kira sallah za a ji a duka abubuwan nan amma masallaci ne wajen guda bakwai na juma ne amfanin su to haka mabatu akan sahu na biyu ina ake farawa ina ya kamata a fara me ya kawo shi saboda mutane ba su zuwa masallaci a su tare kafin liman yanzu sabai da suke taruwa kafin annabi ba sa bukatar wannan fatawa amma mun za a fara tare ina ya kamata a tsaye da su tsakiya tsakiya a yi dama ko dama a tafi a je gaba a je a haɗe da sauransu duk irin wannan za su dinga tasowa ne yau da gobe idan rayuwa tana canzawa abubuwa waɗanda ba wannan ba suna tasowa hudu ba da hausa ko da yarbanci ko da nufanci ya ya kamata a yi ta a ina za a yi ya ma halarta ko bai halarta ba da na zo na yin sallar juma'a nan ba na yin fasara in ka ga da mutane suke gugumin waya suna tare na hanya suna magana cewa algata mala ya baka yin fasara hudu ba kamar kai ka ce wani rukuni ne aka bari a cikin a cikin ibada ina sana cewa ya halarta amma na ki saboda khilaful aula ne ko ba ku aka dinga tarewa kowa manya da yara fa maza da mata har ƴaƴan aka tare aka ce musu cin baban ku ya dinga fassara mana hudu ba da suka zo sai ga ce ko za a fassara dan ko sana buge almuhim shine me ya kawo wannan shine saboda an waye gari duk al'umma ba su da larabci waye taba tunanin wannan a masallacin musulmai a Madina misali yanzu ko a yanzu da ake rayuwa wannan ana aikin hajjin tayu fiye da 50% ba larabawa bane waye taɓa tunanin wannan a zamanin daular Banu Abbas da take ta musulunci ko kai ko nan kusa ma zamanin daular Dan Hudiyo waye taɓa tunanin wannan amma yanzu watakila a masallacin da ke da mutum dubu biyar da suke sallah da wuya a samu ɗari biyar lafiyayyu five percent kenan ko wanda suke da larabcin da za su gane da limamin yake eh fifty percent dubu biyar ce dubu biyar mutane dubu biyar aka samu mutum ɗari biyar bai fasikantar da shi ba five ba kenan to kuma dai nawa ne liyakun sai kaga ba a jin larabcin abinda zaka tambayi mutane shine yanzu qur'ani jama'a ai larabci ne ko duk wa'azin da wani zai a duniya bai kana ga bai kana ga ta qur'ani ba ba haka bane me yasa mutane ba sa damuwa ana sallah ba ba a fasara musu ta mu an yi asuba da isha da magarba duk ayat da aka ja labarin wuta da aljanna wani imamu mun hayye kuka me yasa mutane ba su damu sai sun ji ma'anar wannan wa'azin ba sai wa'azin da limami yake me yasa kaga da shi da yake zo mutane ma'ana da zaka zo yanzu kai sallah ta magariba ka karanta sotir kiyama kaga labarin da tashin kiyama ne ko ba wanda zai damu cewa sai ya san me yake fara ba wanda zai damu amma sun damu da wa'azin da wani wani wani bai bawa limami yake bai fasara ba so haka abubuwan suke za su ta tasowa to sai ka ga kana da wato hangen nesa da taka tsantsan da kuma kar ka zama kana da gaggawar itlaqi kaza haram ne kaza halal ne abinda ba ka da nasi akan shi shine abinda yake cewa cewa wajibi ne zama yana da itlaqi akan maganganun sahabbai da tabi'ai da ya zaba ila qauli qaulin min aqwalihim in ihtaja ilayhi dan ya tafi zuwa ga maganar wani daga cikin su idan ya bukatu zuwa gare shi kama annahu la budda min ma'rifatil ijma' kamar yadda babu babu babu makawa ya san ijma'i bi Allah yafti bi khilafi ma ujma'a alai kar ya dinga fatawa da sabanin ijma'i akwai kutubul ijma' wanda suke magana kamar al-ijma' da ibn munzir da makamantan su kai karanta kaza ijma'i ne kaza ijma'i daga kaza mai sabawa ijma'in musulmin farko wani abu nake so na ƙara shine a wannan zamanin akwai matukar buƙatar duk mutumin da ya dauka kan shirkicin fatawa ya karanta littafai irin na ibn taymiya mazmul fatawa ta ibn taymiya mazmun fatawa ta lajnatu da'ima ta kasar makka fatawoyin malam muhammad ibn salih al-uthaymin malam uthaymin Allah ya gafarta mishi ni dai a iya malaman da sani a nan kusa ban san malamin da yake da basira fatawa irin shi wanda kuma zaka ga abubuwa da dama da kake tsammanin ba a yi magana akan su bai magana akan su kuma ya bada fatawa wadda za ta kawo maslaha ga addini akan abinci akan zamantakewa akan harkokin lafiya da magani akan cakuɗe ne maza da mata akan sutura akan tafiya ƙasa arna akan kasuwanci da ciniki iri daban-daban da sauransu akan irin waɗannan abin nan processed food da sauran cosmetics da sauran abubuwan da mutane suke consuming waɗanda suke da abubuwa iri daban-daban misali akwai man shafa wanda yake da kitsan alade ina hukuncin amfani da shi akwai magani kamar insulin yanzu ana tunanin shi ma ko wani abu da ke da zikin alade a cikinsa ina ina hukuncin amfani da shi allurar da ake masu masu ciwon suga ire iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa ga duka Usaimin ya buge su a badawar shi wannan fatawa da ya dinga yi ala darbin abin da shi da ya dinga yi a gidan shi tun ranar alhamis sai da shekara wajen 28 ranar alhamis yana majalisin fatawa bayan la'asar zuwa ai sallar magariba to su ne aka tattara akwai su a kaset akwai su a littafai banda sauran fatoyi da ya a wurare daban-daban to kana da bukata ya zama kana da su ko baka ko baka sauke su ba ya zama kana iya ruju'i zuwa gare su kuma a zamanance akwai soft copies waɗanda zaka yi sacin kaga ko akwai wata fatawa particular da aka yi maka wanda zaka iya amsa ta ta fuskar dogaro da waɗannan malama to haka mala albani ma yana da ire-iren waɗannan fatawa din wancan nashi fatawa ala dalbul nur nake suna ambata malam amalan malam albani yana da irin su akwai wasu malamai da suke da fatoyi iri daban-daban sai dai sai an yi takatsantsan da su kaman kaman qardawi saboda akwai al-mawquza wal mutaraddiya a cikin fatawar shi arshadahu Allah ila ila al-haq saboda shi da wani mazhabi wata falsafa ta mazhabu taysiyya sauki sauki sauki Allah ya gafarta malam malam wannan malam na Kano malam Abdul me yake ci mishi wani babban malamin da ya rasu kwanakin baya a makka an mutu sunan shi eh aminuddin mala aminuddin irin wannan tafarkin ya dauka shi mazhabu tafsir ko me sai an sa mutane mafita a kai da aka kardawo ya dinga halasta mutane irin abubuwa daban-daban akan fitan mata cakuɗaɗɗeniya fita babu sutura tafiyan mata babu muharrami gaisawa da mata tsayawar mata takara limancin mata duk irin waɗannan gara'ibu din sai ce ba komai saboda zamani ya ci ganye saboda kaza saboda kaza dan dai kawai wai arna su ce babu wani abu a musulunci wanda ya saba wa tunanin su kasan duk abin da ke damun yan boko kenan idan suka gino akan wani tunani cewa arna suna kyamar tunani kaza to ba su so a ce akwai abin a musulunci sai zama arna su ne ma'auni kenan wani su ake ce ma yan daɗi arna suna so su faranta wa arna rai ala ala hisabil islam ma'ana misali yanzu ba musulunci ya yarda da polygamy ba aure fiye da ɗaya arna kuma suna bala'in kin shigo to sai dinga nuna maka ai musulunci ma ba encouraging polygamy yake ba wanda kuma ƙarya ne musulunci ya yarda da auren haifan ƴaƴa da yawa ya yarda da auren da ƴaƴa ƙanana duk sai nuna maka wannan ai ba musulunci bane yana so a daina faɗan wannan a cikin musulunci saboda arna wai sai yarda da shi ko ba su yarda da shi to irin wannan matsala ta samu irin malamai irin su Kardawi da makamantansu Allah ya yafe musu ya dawo da su kan hanya bai kuma kad kharaka al-ijma dan kai yaje yana keta ijma'i shine kamar wannan magana akan auren mutadin nan ijma'i ne akan ya haramta malaman farko sun yi ijma'i akan ya haramta to bai halarta wani mutum musulmi ya zo ce kuma ba haka haka abubuwa da suka shafi maganganu akan mas'aloli kamar abin nan kamar abin nan da suka shafi aikin hajji kamar batu game da miƙaci batu game da adadin kwanakin zaman mina da sauransu abubuwa dai wanda suke akwai ijma'i akan su ga sunan bulki wal muradu bi qawlihi wa madhhaban ma yastaqiru alayhi ra'yu abin da yake nufi da mazhabi shine wato abin da ra'ayin shi mai fatawai ya tabbata akai wa ma yasugu dhahabu ilayhi da kuma abin da tana iya yiwa a tafi akan shi da anna al ilma bil khilafi sababun lil ilmi bima yasugu dhahabu ilayhi domin sanin sabanin abin da kake akai shi zai baka da sababi zuwa ga sanin abin da zaka iya tafiya akan shi wa hadha in humila kalamuhu ala al-mujtahid al-mutlaq idan mun dauki wannan magana akan wanda zai san khilafan wa madhhaban ana magana ne akan mujtahidi sakakke to madhhaban anan wato madhhabin shi khilafan abin da saba madhhabin shi kamar misali a ce Malik ko Shafi ko Ahmad ko Abu Hanifa waɗannan mujtahidai ne mutlaqan ko irin Sibin Tabi'a to abin da yayi karba shine abun shi shine madhhaban abinda bai karba ba a gushi shine khilafa fa in humila ala al-musayd al-muqayyad idan ko an dauka cewa anan da aka ce musaydi ana nufin muqayyad wato musaydi amma wanda yake a cikin wani lungu irin ishtihadi irin na yambo ko ga dan ce farfesa Aisha musaydi amma a wani lungu kawai yake da ta cewa to akwai malamai musaydi waɗanda ba mutlakai ba masu ishtihadi a cikin wani fanni ko a wani yanayi sauran kuma suna dogara ne da maganganun wasu to anan sai zama mazhaban mazhabin da yake cike kamar malikiya kenan khilafan taban malikiya wato wannan aka tambaye shi alaga ta malam ina hukuncin idan kana bin liman baya yin zikirin isra'a zaka yi ko ba zaka yi ba zai da fatawa akan wannan sai dai cewa na yace ce eh ibn timiya yace abin da ya fi dacewa shine kakkai wani yace abin da ya fi dacewa shine kai misali to kaga yanzu wannan ba musaidi ne mutlaka musaidi ne wanda yake muqayyad an awwa da dama an tambaye shi bai iya bada karatu a madadin kanshi game da su sai ya dogara da wani ko ya ce malikiya sun ce kaza ko maliku ya ce kaza ko shafi'i ya ce kaza to wannan musaidi ne amma muqayyad idan aka dauke shi bal murad bil madhhabi ma yastaqiru alayhi ra'ayu imami sai zama shine abinda ra'ayin imamin shi tabbata akai fa yajibu an yakuna aliman bi qawaid madhhab imami to a wannan idan musayi ne muqayyadi wajibi ne ya san mazhabin imamin nashi ya san malikiya ciki da bai ko shafi'iyya ciki da bai ne shahida fi takhrij ala usuli dan ya zama yana da ƙwarin gwiwar fito da wasu sababbin ka'idoji a wasu hukunce-hukunce a bisa usul da mazhabin ya zama ka san meye abinda malikiya suke nufi da istishab istihsan shar'u man qablana kaza kaza duk ka san su ka san ka'idojin sai da idan wata waqi'a ta faru zaka iya daukan ɗaya daga cikin ka'idojin da ya dace da ita kai mata hukunci kace to wannan a bisa qawaidin mu na malikiya ga abin da ya kamata a hukunta shi ina fata mun gani aw yasayda fi tarjihi ba'd aqwali imamihi ala ba'd ko ya iya yin kokari wajen karkata zuwa ga wani zance ya bar wani daga cikin maganganun limamin nasu kaman shafi'i na da fatawoyi kala biyu akan abubuwa ahmad dan hanbali na da su ko kuma kai mai mazhabin su kana so ka bota daga cikin fatawan sai ka iya tantancewa malin ya cigaba da cewa wa zakar sahibu jam'i jawami malam mai al-jam'u jawami ya ambata annahu la yashratu ilmu al-mujtahid bi tafari'il fiqh yace ba dole ne sai mujtahidi ya san wato furu'a ba ya san fiqhu na furu'a dalla dalla in ya san usulu da ka'idoji a amma ya isa li'annaha innama tahsulu ba'da al-ijtihad domin ilimi na furu'a ana samun shi ne bayan an ijtihad cewa kaza halal ne kaza haram ne sai kai kokarin sanar zaka yi faɗi shi don haka ce sai ka san shi kafin kokarin babu wani kokari da zaka yi fa kaifa yushtaratu fi ya za a shartanta abin da shi wato sakamakon wancan وهذا خلافه عليه المسلم وانا يا سبا abin da shi malamin da yake akai والظاهر ان المشهد لا بد له من معرفه بعض التفاريق ولو لتطبيق بعض القواعد الفقهيه yace abin da yake daidai shine babu shakka dole ne malami musaidi ya san wasu rassa waɗanda aka gabace shi akan yin magana akan su koda ba duka malam yace qawlu wa an yakuna kamilal alati fil ijtihad wajibi ne da cikakkun kayan aiki na ijtihad hada shartu thani min shurut al-mufti wannan shine nabi wal murad bi kamal al-ala abinda ake nufi da cikar kayan aiki ya zama sihhatu dhihn lafiyar kwakwalwa wa jawdatul faham da kyakkyawar fahimta fa yakunu ma ba'dahu shartan li akhar sai zama abinda ke bayan wannan kuma sharadi ne ga ɗaya aw yuridu sai zama abinda can wanda da aka faɗa an yakuna kamil al-ala fil ijtihadi ma ba'dahu wannan fil ijtihadi shartan ne li akhar shartan ne akhar aure da bi kamal ala zikru ma zikira ba'du ko kuma ya zama da yace an yakuna kamil ala sai zama wannan da aka faɗa wato bayani ne akan a a an yi da bi aure da bi kamal bi kamal ala ma zikira ba'du ya zama kamal ala da aka faɗa anan magana ce a dunkule abinda ake nufi da ita sune waɗanda aka ambata daga baya arifan bima ya hadu ilayhi fi istinbat al-ahkami min an-nahwi wal-lughati kaza kaza kaza zuwa kashi ko mun gani sai ce fa yakunu tafsiran sai zama wannan magana da ya faɗa anan tana tafsiri tana bayani wa hadha ala annahu la yuti illa muslim wannan ce musaba ka'ida idan aka ce babu mai bada fatawa sai mustahid wanda kuma wannan shi ma wani muhallin nizar shin wanda zai bada fatawa dole sai ya kai matakin mustahid ko ko ba dole ba magana ce rikici ne ibn al-qayyim ya tattauna akan shi a cikin littafin shi na ilamul waqi'in rabbil alamin shi kan shi yake akan cewa ba dole sai mu sani ba idan mutum ya san abu ko da fil jumla cewa mu sai bane amma akan wannan kabiyar yanzu da ya sani yana yi ba da fatawa akan duk da haka muke yin rigima mu malaman islamiyya da yan dagaji muke ba malaman muke ba matan aure da zawarawa fatawa akan haila da saki da da gado da ciniki da bashi ba haka bane ba wani wanda yake musai da yake yin wannan karambanin inda za ka kwatanta abin da ya sa irin ƙayyar karkata wannan ya ce saboda na farko akwai yawaitar musulmai da ƙarancin ilimi tun alamaninsu in aka ce ba wanda zai ba da fatawa ga musulmai da yawa sai mai ilimi to za su rasa zai ba su fatawa kenan gaba ɗaya duk wanda ya san wani abu ya koya wani shi kuma a aikace haka sabai suke koya mu junansu kafin su kai matakin zama manyan malami ba kowane sahabi ne yake zuwa ga babban malami ba amma sun ta karantar da junan su da na bayan su in aka ce a da dole sai dai irin Umar irin Ali irin Abubakar irin Aisha su kada su bada karantarwa da sai kare kuma zai isa da sako annabta ko mun gane yanzu ka dauka kamar yadda muke yawan al'ummar Najeriya ana cewa wajen miliyan 100 da karancin likitoci haka ce dole sai wanda yake certified medical doctor ne sannan zai diagnosis ya ba da prescription na magani ya kake tsammanin za a za a mutu da yawa saboda ratio din watakila is 1 to 5000 har yanzu din kuma baya ga haka ma availability din samun su nisa daga inda suke suna nesa da ƙauyuka a biranen ma kaje suna nesa da inda talaka yake da sauransu za ka dole aka yi regulating cewa baya ga likita sauran health personnel irin pharmacies irin wanda suke technology kaza technology kaza nurses su suna bayarwa bisa hurumin abin da doka ta iya musu ko idan ya wuce haka sirfar da za a ce kowane health facility dole sai doctor ya ba yi cewa fa United Nations suke UNESCO suke yi ka'idar shi ne zama one doctor per family in an yi haka ne sanar kuci suka isa kamar yadda kowane gida akwai mai yin cefane a gidan akwai head of house da yake kawo masa abinci ko sai ya kamata a ci kowane gida suna da likita kwaya ɗaya da su kawai ke kula da su to shi za ka yi ga wannan matsayi wannan ai ummiya ummiya ce kawai wannan amma ni ce ba za ta kai ba a dai ba na san a duniya ma kun lafiya ni dai ba sani amma ba na san akwai almuhim shine wannan shi ba da dama likitoci da wanda ba likitoci ba duka suka fi harkar lafiya kowa gwargwadon matakin shi idan ya wuce haddin da shari'ar dokar ta bashi to yanzu nan ne kare duka kamar da malami ba da fatawa idan ya wuce haddin abin da ya sani shine saba wa Allah laqad hasana man ta ila ma'alima Allah sa ku san ya fito malam ya ci gaba da cewa yace wa bihi qala jam'un min ahli ilmi wasu malamai da dama sun ce dole sai malami musayi wa yara akharuna an al-mubti idza kana mutabahhiran fi madhhab imami wasu kuma suna ganin mai fatawa idan ya zama ya san madhabin imamin sa fahiman li kalamihi ya san zancen imamin sa aliman dirajihi min marjuhi ya san abin da yake mai mai inganci da mara inganci a madhabin su kafa to wannan ya ishe shi fatawa ولو لم يكن مستطيعا مستطيعا لاستنباط الاحكام من ادلتها koda ba zai iya aikin tsakuro wato hukunce hukunce daga Qur'ani da Sunna kai tsaye amma zai iya fadan na mazhabin su ya halatta ya fatawa kamar yadda wancan wanda ya je yayi health tech ya je yayi health environmental health wane ne yayi nursing ko ce kaza kaga dai ba su da ilimi akan physiology da anatomy da microbiology da pathology yanda likita ke ci ba su da goge wanda likita yake da kulli saraha ba su da karfin ilimi da jira ta ilimi irin nashi amma akwai abin da sun sani in sun ga alama kaza sun cuta kaza ne kuma sun san magani iri kaza ake idan an yi test kaza simple test a laboratory za su iya interpret din shi zuwa malaria zuwa typhoid zuwa kaza za su iya ba da magani a kai amma idan aka ce abu ya zama kansa ya zama wani complicated case na haihuwa ta zo da matsala wannan ya fi karfin su ko dole a yi rifarin zuwa babban asibiti to kaga san san ya matsayin su kenan to haka shi mai fatawa idan ya bada fatawa akan saki da aure da idda da ciniki da gado da kaza da kaza ana zuwa sai aka faro wata fatawa da ta umu bi halbalwa sai ce wannan kuma sai a nemi manyan malami in ba su ba sai a hakura shikenan dole sai a hakura bayan da aka yi kamar yadda arasa wani zai maka tiyata zai fasa cikin ka ya cire ma ka ba sai a ce tun da dai an rasa wanda zai maka duk garin nan a nemi kowa ya yi sai a kira ma wuci a ce tun da dai shi ma ya sa bude cikin akuya ya bude daidai inda wajen yake ba gara ba ka tuka tuka wa Allah da annabi ba ku mun gani malam ya gaba da cewa wa zalika anna istinbat al-ahkami anna shirat al-ihtihad al-mutlaq fil mufti yubdi ila harajin azim saboda cewa sai mai fatawa ya zama mujtahidi sakakke to wannan zai kai zuwa ga haraj kunci mai girma wastirsalil khalq fi awai kuma zai ba mutane dama su saki jiki a cikin wato san zuciyarsu mutane ba san masu fatawa da zasu ba su ba dole za su ba kansu fatawa ko kuma fatawa za su ba kansu san zuciya kamar yadda misali mu dauki da wancan misali rashin masu expert akan kiwon lafiya suka sa mutane suke abu da ake cewa self medication kowa ya ba kanshi magani ko ya ba abokin shi ko ya ce ai da ne ciwo kaza ni ba kaza kaza ne je ka sha kuma yana dawowa da matsaloli ne daban-daban ko mun gani ina jin wannan shine waƙe misali abin da muke rayuwa ce karancin likitoci din duk da wannan kwatancin da muka yi yasa sai mutum ya ji rashin lafiya saboda wahalar garin su kaje sai ka kashe kuɗi da sauransu ko sai je wani kemis na unguwa ga sunan magunguna akan counter sun gama shan kura sai abin da aka dama a bashi ba da shi ne mai maganin duka tahide ne ko turan aka bashi kuma aka yi sa'a ya warke next time babban dukun wannan ma na angosu da shi da mutan gidan shi duka shi ne likitan su da wani makwabci ne ka sha kaza kawai wai me yake da muka ce kaza ne ka shafa kaza kawai shafa kaza nemi hydrocortisone ka shafa ma wanda zai warke nemi comeback nemi kaza shi ma ya zama likitan fata hakurin kana ciwo shi ma ya zama dentist ko haka za su kai abin da suka ga dama sai haka muke yi ba duk me kawo wannan shine saboda muna cikin haraj kana nema abinci baka samu wasashi ba kuma an cika tafasi kuma kai asibiti na kasan wata sabuwar cata ce ba tausayi ba rage babu ciniki duk abin da ka faɗa masa ka biya ina kake da shi kula ka bakan ka abin da ya sawaka ka jira ko ka warke ko ka mutu Allah ya tsare yace wai babu idan zalika ma nushahiduhu fi waqi'il ummati islamiyya ka hada kuma da wannan abin da muke gani ido da ido a ainihin contemporary rayuwar musulmai min kasratil jahl bi ahkamihi tsabaragen jahilci da mutane suke da shi game da addini shi kasirin min afradiha mafi yawan ɗaiɗaiwa musulmai jahilai ne jahilci ya darkake mutane darkakewa mai ban mamaki ta yadda abubuwan da ma da ake cewa ma'aluma min addini bi darura lam ta'ud kadhalik abinda da ake tsammanin kowa ya sani sai ga dama mutane ba su sani da dama mutane ba su sani abubuwa da dama waɗanda ya kamata a ce an san su kowa ya kamata a ce alal aqalli ya iya karanta alqur'ani lafiyayyen karantawa ne iya karanta shi da tilawarsa da tajwidinsa ko ba kowane musulmi ya iya wannan har da manya farallan alula da sannoli da na sallah da kaza da sallar jana'iza da tasbihin da ake yi idan an yi an ga tsawa da addu'a da ake ta shiga bayi duk wannan waɗanda da duk kowa ya iya yanzu kuma kowa bai iya shine jahilci da rika ke mutane gabaki daya sai ka je aikin hajji zaka ga wannan zaka ga inda musulmai suke cikin jahilci Allah shi kyauta wa kasratu mashagir almutakhassisin fi ahkam ash-shari'a mimma qad yaqulu bainahum wa bain bulugh al-ijtihad da kuma shagulgula abubuwa na da suke occupying mind din almutakhassisina fi akami shari'a yanzu yana magana ne da yan boko yan arabiya mutum ne yayi digiri a shari'a da masa da PhD kuma yana da takassusi a cikin shari'a amma ya makale ne akan wata qadiya ita kadai ke bincike akan ita ta shagaltar da gaba ɗaya tunanin shi saboda dukkan line of action na promotion ɗin shi wannan layin har ya zama professor ko ina ka ake a duniya da ka shi shi ne sai ga misali wannan malami ne masanin hadisi to ba irin masanin hadisi ne na da ba suka ji an ce kawai gogewarsa gaba ɗaya ta ta'allaka ne akan riwayoyin amur ɗan shu'aibu an abiyi an dabi akan wannan ya biye misali ko akan riwaya a samura daga hasan a hakan daga sabura to kaga yanzu wannan wata matsala ce kwaya ɗaya wanda kawai imamu zabi ko zai kalli ta wuce to shi kuma wannan duka karatu shi akan ta ne haka wannan shine matsalar tahassus jama'a a duka field na zamani sai ka ji an ce wani shi kwararre ne a microbiology to me ya sani kawai yayi wani dan bincike ne akan ruwan randa wanda ake sha a kasuwa kwarewar shi akan ruwan randa ne kawai da tun da ke cikin ruwan randa misali da ka sauran ruwa sai dai dan dan yi tsara gefe in zai magana akan su amma bai da bai da abin nan kafafu da yin sufi a kansu in aka ce ga malamin shari'a amma kwarewar shi akan gadan kaka akan gadan kaka ya kware to aka zo sauran matsaloli fa ko mun gani to a haka ba yanzu ake yin professor ko dole ka ce professor ne wato ya san abu ne da yawa akan wani dan karamin abu tabbin kankani amma ya san komai akan shi me kun ya zama topic da yawa ko da abin da ya sani akan su kadan ne shine ilimi irin na daki amma zai zama abu ne kwaya ɗaya da ka san komai akan shi har abin da bai kamata ka sani ba akan shi ka san wannan shine wannan shine ke nufi masu takhassusi a shari'a sun shagantu da takhassusin su abin da ya hana su suka yi mulki kana fita da su daga wannan zaura za a zanta kawai shi musu abin da suke kamar yanzu ka ɗauka misali direba ne direbobi irin na da ya san ko'ina a Najeriya ko'ina yana kai fasinja to amma yanzu ga direba wanda kawai hanyar takwata kawai ya sani daga zariyar nan shi takwata kawai yake zuwa fiye da shekara goma ba inda ya sani daga nan sai takwata da za ka ran da aka samu fasinja na akwanga bai san ma yana ne akwanga ba bai san ina ne hanyar abin nan nasarawa ba za ka ba yi da ta cewa a kai in ma har zai je to zai je ne da alallaba saboda bisan hanya ba wal qada'u yace wal qada'u ma'a annahu markadun azimun la yushtaratu fihi shida yace alƙalanci kuwa duk da yake babban aiki ne baya cikin sharadin shi sai mujtahid wal yakun al mufti kal qadi ina ganin babu laifi mai fatawa shi ma ya zama kamar alƙali alladhi yanfudu al ahkama wanda kawai zartar da hukunce hukunce ne wallahu a'lam kaga alƙali ai yana samun tari idan ya gama saurare gaba daya sai yanke hukunci ranar sai ya kuma ya nazari sai ya daga kara ya kara dagawa ya kara dagawa watanni har shekaru sai ya gamsu yana ma da wani mai sunan shi mufti wanda aikin shi kawai ya kara mai bayani zai koma da tafi zai tambayi yan kunshi alƙalai zai nazari zai tunani wani ma ya istifara haka ba dole sai mujtahidi ke alƙalanci ba masani mai adalci a cikin ilimi zai yin alƙalanci to mufti ma ana ganin babu laifi ya zama haka din wanda yake da ilimi gwargwadon hali da tsoron Allah ko da bai kai darajar mujtahidi ba dan in ba da haka ba kamar da muka faɗa ran to babu babu mafita ga al'umma za a samu kunci sosai saboda galibin mutane ba su san ma cewa masu faɗan irin wannan maganganun na fatawa ma ba musulmi bane yanzu kamar mu da mata suka suka mai da mu malamai mata da usada yan uwan mu suka mai da mutane malamai ba malamai ne na gaskiya ba sai sai kaga mata su kawo maka fatawoyi waɗanda su a tsammanin su kai daga ka san ma fatawa ko wani ustadi kawai bukira ka a waya tsakar dare ya maka wata fatawa tunanin shi kai ma malami in ka ce mishi ba ka sani ba hankalin shi bai dauka kuna ganewa kuna san kusan kowa na mishi irin wannan dangantaci a islamiyya a anguwa in dai ana ganin ka kana dan da sagi da addini ko yaya kana karantarwa kana wa'azi kana nasiha kai ne wata kake limanci a masallaci in liman ya kuskure kai kake tada shi to kawai shikenan shikenan kawai ba ruwan su ko da baka fa ga maka duk wannan shine fitinar da muke ciki in Allah bai taimake ka ka ga kanka gaskiya ba to shine kuma kai ma sai ka dauka daga kai malami sai ka dan kwaso ta da fadi har ka ji ka sha ka sha ka sha kwana a guje kai hatsari Allah shi kyauta wa qawluhu arifan bima yuhtaju ilayhi fi istinbat al-ahkam istinbat al-ahkam minna bayna Allah wal lughati ay la budda an yakuna al-musayd aliman bil qadr al-lazim li fahm al-kalam min al-lughati wal nahw wajibi ne malami ya zama ya san abin da yake na dole na sanin harshen larabci da kaidojinsa amma al-lughatu fa li anna al-qur'ana was sunnata bi lisan al-arabi warada wajibi ne mutum ya san harshen larabci saboda harshen larabci qur'ani da sunna da harshen larabci suka bi fala yufhamu nususuhuma fala yafhamu nususuhuma man yajhalu lugha wanda bai san harshen larabci ba ya iya fahimtar qur'ani ba ya fahimtar sunna amma kaga a irin rayuwar da muke mutane da dama suna tuciyar sun san qur'ani da sunna ko ba su iya larabci ba ba za su iya yin jawabi na minti biyar da larabci ba sai suna yi suna ina suna ya'ani ya'ani ya'ani amma kuma su suke fasara mutane Qur'ani sune limaman juma'a sune masu tafsiri fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma har sai zama wai ana ma gori ana cewa ai wani arabiya kawai yake ai shi arabiya kawai wanda yake arabiya ma a cikin malamai yanzu abun gori wai shi kamar bai iya ma karatu bane cikin arabiya kamar ita ma wata abu ne na baya kaga yan boko ba su da wannan abun nan wannan rashin kan gadan iya turanci a goyen boko ya da muhimmanci saboda bai yiwuwa yanzu ka iya boko a kowace duniya ta iya ingilishi har su china da india da faransa da duk wanda suke ganin wai suna so su ga da ingilishi allah ya taimake shi shi ingilishi a wannan zamanin allah ya zama ya sa shi ne yaren ilimi da haka hatta waɗannan jami'o'i na wasu ƙasashe wanda suke non english speaking non commonwealth da an je mataki na bincike kamar a ce postgraduate dole sai an koma ingilishi ana yin da rufa-rufa first degree da makamantan shi a yi da wani yare is possible amma da an je first graduate sai ka ga dole sai an koma da turanci dole ya ishe ka misali yanzu waɗannan wayoyin ba daga china ake yin su ba me yasa ba sa zuwa da rubutun china suke ba da turanci me yasa takro din a rubuta shi da china mana wa zai gane sai dai su bashi a ƙasar su su suka rubuta shi a haka in dai kana son duniya a zuwa da kai sai kai turanci ba da kai ai ba mutane bala'i to da ka in boko za ka ga suna girma wanda yake turanci amma mu ba ba ba mu arabiya mu ne muke da wannan gangacin wance mu usadai mu ne muke ganin wani mutum arabiya ka dai iya to wai ba wani ba wani abu a zo a gani bane shi yan arabin su suka jawo kansu wannan su kuma sai su tsaya su kuma arabiya kawai ba ruwansu da Allah shi za ake kallon su kuma wasu tsakatu Allah ka kare mu mala ya ci gaba da cewa wa amman na'u fa li'anna ma'ani tastariku bi ikhtilafi al-i'rab nahu ko wajibi ne ka san shi saboda ma'ana tana canzawa sakamakon canzawan wasali wasalin ƙarshen kalma kai ba ma wasalin ƙarshen kalma ba a larabci wasalin farkon kalma ma da take jina ya canza ma'ana wataƙila wani bai san bambanci tsakanin shamal da shimal shamal da fata da kuma shimal ba kowa ya san bambanci shi ba akwai hagu akwai arewa to wanne ne sha wanne ne shi misali haka irin bambanci tsakanin tahassasu da tajassasu wannan kaga lugha ne shi ma ire irin wannan abubuwan sanan da yawa a larabci haka kaddara mas'alan nan ta faru ta ta fadin Allah inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama wanda aka ce a sanadiyar inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama wanda aka ce a sanadiyar aka kiro nahu ko saboda wani ya karanta inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama ire-iren waɗannan kaga bambancin wasali ne saboda larabci shi kuma yana da wannan khasiyar cewa ana gina ma'anar shi ne a bisa li'irabi turanci da sauran yarurruka wanda suke masu zube ba irin na larabci wanda ba su da wasali su ne ake gina ma'anar jumla a kansu a bisa mazaunin kalma mahallin kalma a cikin jumla shi ke bata ma'ana amma a larabci mahalli kare bai bata ma'ana sai wasalinsa mala ya ci gaba da cewa fala budda min ma'rifatin nahw wal i'rab wajibi ne a san nahw a san i'rabi wa qawluhu da fadin sa wa ma'rifatil rijali da sanin ilimin mazaje ruwatul hadith li ya'khudha bi ra'ayi da riwayati al maqbul minhum dun al marju' wannan kuma daga cikin wani ilimi mai karanci kwarai da gaske sanin mazaje na hadisi qawluhu fadin sa wa tafsir al ayat al warida fil ahkam da sanin ayoyin da suka zo game da hukunce-hukunce ayoyin da suke magana akan hukunce-hukuncen rayuwa da shari'a ka san ma'anarsu wal akhbari da hadisai alwarida fiha wanda suka game da hukunce hukunce game da sallah azumi tsarki zakka saki aure gado ciniki makwabtaka duk ga sanan hadisai da ayoyi kuma ka san ma'anarsu akalla a ce ka iya karanta littafin tafsiri na al-Imam al-Qurtubi tafsiri na Ibn Abdul Bari na na Ibn al-Arabi ahkamul Qur'an nashi na jakkasu da makamantansu ka san me suke cewa ya ake istinbat hukunce hukunce أي ومن شرط المجتهد أن يكون عالما برسول الكتاب والسنة التي لها تعلق بما يجتهد فيه من الأحكام وندس كده علاقة دا أبن دي يكي بنتكي أسكنه وكنشه وكنشه فيعرف آيات الأحكام وتفسيرها يسن آيه وكنشه وكنشه تفسيره والأحاديث التي تتعلق بها الأحكام دا حديثاً دا وكنشه وكنشه كده علاقة دا ولا يشترط حفظها بعدون في هذا الحديثاً كويا هذا شدك آيوين بل يكفي معرفة مبانها في أبوابها ya ishe shi ya zama yana iya sanin inda ya kamata a samu waɗannan hadisai inda ake saran su inda ake saran samu waɗannan kunce kunce da ayoyi yuraji'aha waqtal hadisi ila dan ya kuma gare su sanda yake bukata wa min kamalil alati inda al musaydi an yakuna ala ilmin bi usul fiqh daga cikin abin da ake bukata na cikan kayan aikin musaydi ya zama ya san usul fiqh da anna hadha al fanna huwa dam'at allati ya'tamidu alaiha al islam yadda ama ita ce ginshiki ce ginshiki wanda ita ke gina akan shi wa taqaddamat al-isharatu ila dalika a can baya an yi nuni zuwa ga wannan wa min shurut al-ijtihadi an yakuna al-mushahid aliman bin nasikh wal mansukh ya zama ya san an-nasikh wal mansukh an yi magana akan shi ko da Allah ya amala wa yufti bil mansukh kai je yana aiki ko yana bada fatawa da abin da yake an goge shi ne za mu saurara an mun shi lokacin ma da ya kamata mu tashi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك